karanta wannan ayar bayan kowace sallah ma'idda wato sau goma sha hudu iddata fasuli haƙi da fasalanta don fasalanta goma sha hudu ne halitta ta sama wasu filiyu da ta ƙasa duk za su shi wanda ya karanta ta ƙidayar manzanni salasa mi'atin wa salasa ashirata shine ɗari uku da goma sha uku Allah ya yayi masa duk abin da ya dame shi ya kusan masa abin da baya so yana daga abin da masana Allah suka riko daga wannan aya cewa wanda ya karanta ta ƙidaya harufanta shi ko harufa ɗari da saba'in ne baya neman wani matsayi sai ko ya sami wannan matsayin baya neman wata yalwa sai ko ya sami yalwa baya neman yayewa daga baki ɗayan tsanance-tsanance sai ko yayewar ta afku gare shi yana daga fa'idodinta cewa mabdunu idan aka shayar da mai ciwon ciki rarufanta amma a rubuta da ɗaiɗai kada a haɗa su wajen rubutun za a warkar da shi daga ciwon cikin bi iznillahi da yardar Allah na a takarda daya wato ko kafa ɗaya ne ma aka rubuta waminha yana daga gare ta fa'idojinta cewa wanda ya rubuta ta kidayar kalmominta kalma hamsin ce ya ɗauke ta zai riske abin da yake bukata daga maƙiyinsa da mai masa hasada in yayi haka ne don soyayya da samun game kai to zai samu abin da ake nufi zai samu abin da yake nufi da aka kira ta ayatul kursi daga babin ambatan abu ne da sunan jizi'insa don an ambaci kursiyu a cikin wannan aya to allahu ubangiji subhanahu wata'ala la ilaha illahuwa ba wanda ya cancanci abauta masa sai shi ai la ma'abu da bi haƙƙin ba wanda ya cancanci abauta masa da gaskiya filojo da a cikin samuwa gaba daya illahuwa sai ko shi shi kadai alhayyu wanda yake da'imul baka'i madawamin wanzuwa wanzuwarsa har abada ne alkayyumu wanda yake mai isa matuƙa fil qiyami a wajen tsayawa bi tadbiya da halkihi ya tafi da komai na halitta ba wanda yake tafi da komai na halitta in ba Allah ba fala ya shigaluhu sha'anun an sha'an ba wani abu da yake daukewa ubangiji hankali ko sani daga wani abu wala tafa alai khafiyatun ba wani abu da yake buya ga ubangiji abadan har abada sawa'un minkum man sarra alqawla wa man jahara bi shi yasa wata aya ubangiji yake cewa da wanda ya faɗi magana a boye da wanda ya faɗa a fili duk daidai ne wato wajen sanin Allah yanda Allah ya san abin da yake bayyana haka ya san abin da yake boye wa man huwa mustafin billahi da wanda yake mai boye lamarinsa sai dare yayi ya yi ya ɓoye wa mutane ba za su gani ba tunda sai da daddare yake to amma Allah yana sani wasaribu ko mai shiga kwa zazzabo bin nahari da rana halitta ko ko tashin ko bai zama ba wajen ubangiji sai ko kamar halittar rai guda ɗaya ubangiji ya daidaita sama ya kawata ta da taurari ya shimfiɗa ƙasa ya kyautata ta ya yadda da kowane mutum da abin da aka raba masa ba tare da wahala ba da zuke afkuwa gare shi daga wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wala kan halakana samawati wal ardh hakika mun halicci samai da kasai da abin da ke tsakanin su a kwanuka shida alhali gajiya ko wahala ba ta same mu ba daga halittar tasu لا تأخذه سنة لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تأخذه سنة جنجدي ba ta rukon ubangiji ubangiji subhanahu wata'ala bayan da za a ce gengedi ya kama shi nu'asun gengedi wala nomu ko bacci bacci baya kama ubangiji subhanahu wata'ala sifa ce ta mahalukatu ko da a cikin mahalukatun ai akwai waɗanda Allah ya tsarkake su daga gengedin ko bacci su ne mala'iku mala'iku ba sa gengedi ba sa bacci mutum ko aljan ko wasu tsuntsaye da sauransu su aka dora wa bacci amma mala'iku ko da yake su ma mahalukatu ne amma sai ya zamo an ɗauke musu bacci ko da yake ta fuskar hankali ta yi a ce sun yi bacci to amma dai an ba mu labari da cewa ba sa yin bacci a yusabbihuna laila wan nahara la yas'amuna suna yin tasbihi dare da rana ba sa kosawa lahu ma fis samawati baki ɗayan abin da ke cikin sammai wa ma fil ari da abin da yake kasai din na ubangiji ne mulkan mulkinsa ne ba wani wanda ya mallaki wani abu a sammai ko kasai in ba Allah ba da ake dangana mulki ga wani to wannan majazan ne ta fuskar majazi ne ba ta hakika ba wa halkan dukkanin su halittar Allah ne ba wanda ya halicci wani abu a sammai ko kasai in ba Allah ba dukkan kanta zarra to mahalicinta Allah ne kawai wa abidan kuma bayi ne na Allah subhanahu wata'ala man zallazi yashfa'u indahum ba daya da zai ce zai iya ceto wajen Allah illa bi iznihi sai da yardar Allah lahu sai Allah ya masa izini fiha a cikin yin ceta bayan Allah ya izini to ko za a yi ceta akwai masu ceto wanda na kan gaba a wajen ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama awwalu shafi'in wa man yushaffa'u muhammadu farkon wanda zai ceto farkon kuma wanda za a karbi cetonsa shine annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin nau'o'in ceton nan yana da wajen guda uku wanda yake duk sun keɓanta da shi akwai dai a shafa'atul uzma ceto babba wanda zai yi wanda dukkan halitta za su shiga ƙarƙashin wannan ceton wanda shine matsayi abin yabo da allah subhanahu wata'ala zai tsaye da shi a sai an yab a saka rabbuka makaman mahamuda a wannan matsayi ne dukkan halitta za su yabe shi domin ko ya zo da abin da kowa ya kasa zuwa da shi bayan nan zai ceto a cikin cewa a shigar da wasu al'umma wato wasu a cikin al'ummarsa aljanna bilahi sabin wala iqabi su dubu saba'in aka ce ma a wata ruwa kowane ɗaya a cikinsu akwai dubu saba'in tare da shi ya zamo dubu saba'in sau dubu saba'in to shi ma wannan ceton ya keɓanta da manzo sallallahu alaihi wasallama akwai kuma wani ceton wanda manzo Allah zai yi wasu ma za su yadda mai jawaharatu tauhid yake faɗa wa wajibin shafa'atul mushaffa'i muhammadin muqaddaman la tamna'i wa gairuhu min murtaral ahyari yashfa kama qad ja'a fil akhbari iz za'izun gufranu gairil kufri fala nukaffir mu'minan bil wuzri wajibi ne mai imani da cewa ba makawa abin karɓar cetonsa shine annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto zai ceto ko kafin duk wani mai ceto mai shi yasa kakkace haka ba zai yiwu ba in ka ce ba zai yiwu ba to ba sai ka zamo baka cancanci a yi ceton gare ka ba kuma bayan manzo sallallahu alaihi wasallama waninsa daga zababbun yaddaddun bayi na Allah su ma za su yi ceto su ma za su yi ceto yadda yake ya zo a hadisai da yawa a hadisu shafa'ati sun kai matsayin hadisai mutawatirai ma'anawiyya an ce ko duk abin da yake ya tabbata mutawatiri ko da ma'anawiyya ne wajibi ne a imani da shi a yanke da shi wa kada bi sidqi habari tawaturi wa sawi baina muslimin wa kafiri wal lafzi wal ma'ana wa zaka habaru man adatan kizbuhu mumun haziru to manzo zai ceto kuma wasu ma za su yi ceto amma duk mai ceto zai ceto ne bayan Allah ya yi izini a cikin aiceta kuma ga wanda Allah ya yi izini aicetan gare shi shine wanda yake ya je da kalmar la ilaha illallah wanda yake ya mutu mummuni to shine za ta yi aiceto a haƙƙinsa amma ba wanda yake kafiri ba sai ko wanda yake hususiya kamar abu lahabin da aka ce shi an yi ceto gare shi ce yana samun ruwa ya tsotsa saboda farin cikin da ya nuna da samuwar manzo sallallahu alaihi wasallam yaran ma bai na aidihim ubangiji ya san abin da yake gaban halitta wato duk abin da abin da zai zo nan gaba na daga lamarin lahira wa ma halfahum da kuma abin da ya huce a baya duk abin da aka yi a baya Allah yana sane da shi abin da za a yi nan gaba Allah yana sane da shi min amri duniya wa lahirati daga lamarin duniya da lahira wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi bayi halitta ba sa iya kewayewa da wani abu daga sanin Allah ai la ya alamu na shaya ai ba sa sanin wani abu min ma'alumati daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sani illa bi ma sha'a sai ko abin da ya so an yi allimahum bihi ya sanar da su da shi abin da ya so ya sanar da shi bi ihbari rusuli ko dai da ba da labarin manzanni ko ta wata hanya dai ko ta wata hanya to duk a iya samu Allah subhanahu wata'ala yana iya sanar da bawansa ta duk hanyar da ya so ya sanar da shi sai zamo a horewa bawa sanin abin da yake gaibi ma wannan horewa ce ta Allah subhanahu wata'ala wasu a kursiyi hussamawa kursun ubangiji ya yalwaci sammai wal'arra da kasai gaba daya wato an ce da za a koyan da nan gaba zai zo cewa da za a dunkule sammai bakwai a jefa a kursi sai zamo kamar dirhamomi ne guda bakwai da aka jefa su a makari kila wasu suka ce ma'anar wannan a haɗa ilmuhu bihima sanin Allah ya kewaye da sammai da ƙasai ya zama kursiyu ɗin kenan ma'anarsa sanin Allah wakila wasu malaman suka ce alkursiyu lafazin kurɗa shi kansa kursin nafsuhu shi kansa halitta ce ta Allah babba wa huwa mahalukun azim wata halitta ce mai girma fauka sama'is sabi'ati sama da sama ta bakwai mala'iku hudu ne ke dauke da kursi kowane mala'ika daga cikin mala'ikun nan guda hudu yana da fusa ko hudu kafafun mala'ikun nan na karkashin dutse wadda ke karkashin sama ta ƙasa ta bakwai malakun akwai wani mala'ika kuma ƙarƙashin ƙasa ta ƙarshe ƙasa ta bakwai bisa surar annaba adam wato yana roƙon arziki ga mutane gaba ɗaya akwai wani mala'ika kuma bisa surar sa yana roƙon arziki ga shanu ɗangare dabbobi gaba ɗaya ba sai lalle shanu ba baki ɗayan dabbobi akwai wani mala'ikan kuma basu surar zakoki yana roƙon arziki lilahu shiga namun jeji akwai wani mala'ikan kuma basu surar mikiya shi kuma yana roƙon arziki ga tsuntsaye wannan mala'ikun tsakanin su da mala'ikun da suke madaukaka al'arshi akwai tsari dubu tsari saba'in min zulmatin na duhu da kuma tsari saba'in na haske sama ku kulle hijabin kaurin kowane tsarin daga tsare-tsaren nan guda 140 da aka ambata kamar tafiyar shekara 500 wannan kuwa hamaratul kursi don kada mala'ikun da suke dauke da alkursi su kone daga hasken mala'ikun da suke dauke da al'arshi wa halkul arshi halitta al'arshi da halittar kursi min hikamin lahi daga hikimomi ne na Allah ba wai dan Allah yana bukata zuwa gare su ba mai jawaratu tauhid sai dai ibrahim lakani yake cewa summa alqalamu wal katibuna lahu kullun hikamu la lihtiyajin wa bihal imanu yajib alayka ayyuhal insanu wal arshu halata al arshi wal kursi da halitta kursi summa alqalamu sannan qalamul qudrati da aka ce yana rubutu a lauhul mahfuz wal katibuna da mala'iku masu yin rubutun ayyuka allahu da allan da aka rubuta komai a cikinsa kullu baki ɗayan wa'annan hikamu don hikima ne allah ya halicce su lalihi tiyajin ba wai don yana bukatar su ba wa bi hal imanu yajibu alayka amma fa wajibi ne ka bada gaskiya da su ayyuhal insanu ya kai mutum ya kai mutum wajibi ne ka bada gaskiya da su wato mustamilu shi alkursidin ya kunsa alaihi ma bisa baki ɗayan sammai da ƙasar nan guda bakwai bakwai li azamatihi don girmansa li hadisi dan hadisin da ya zo masamawa tu sabu fil kursi sammai bakwai idan da a ce za a jefa su a kursi ba su zamo ba illa ka da rahima sab'ati sai ko kamar dirhamomi ne guda bakwai ulqiyat feto sun da ka jefa a makari wala ya'uduhu hibzuhuma kiyaye sammai da kasai bai nauyayyar Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji yana kiyaye samman nan da kasan nan yanda ya so wa huwa aliyu ubangiji shine madaukaki almunazzahu abin tsarkakewa an sifatil hawadis daga sifofin fararru a fahimin min sifatil sulubi aliyu yana da sifofin da suke kore tawaya daga Allah al'azi madaukaki ayyul muttasifu bil izami wanda yake ya sifantu da girmama wa qaddama aliyya alaihi an gabatar da aliyu akan azim li'annahu min babi taqdimi tahliyati ana tahliyati domin yana daga babun gabatar da kubuta daga aibi bisa ado sai an fara kubuta daga abin da yake aibi sannan kuma ake yin ado wato wannan haka abin yake to alhamdulillah tunda mun karanta bayan addu'a da fatan alheri masu tashi daga sallah a hannunsa a dukkule kuma limamin da ke sanar da mutane mamalin ladan a sallah wasu na da hujja ne a jini a su masu tashi da sallah hannunsu a dunkule ko da suna da hujja hujja ce wadda take mansuha shi yasa ba a istidlali sai da abin da yake mustamirrul hukumi amma cewa liman shi kadai ya sanar da mamuman da suke bayansa to dama wannan ai shine abin nema in dai ba mamuman ne suka yi yawa ba shi yasa cewa sai an isar da sallar liman bukata ce take sawa idan ba bukatar shikenan sai a wadatu da isarwar liman shi yasa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda yake ladanci cewa in annabi yayi kabbara shi zai kabbar sai ko in annabi yana halin rashin lafiya kamar yadda aka ce yayi sallah halin rashin lafiyarsa ya zamo a saidina abubakar shi yake isarwa daga gare shi to wannan rashin lafiya ce ta kawo to
sai Allah ta yi mai tsafa maka da wata daga Allah ce iska take shafar ta. Inda kuma ya ta sake sallah tana yawan wasuwasi. Matsalar wasuwasi tana da mutu aka ce ta nika yawan rama nika rama sallah. Haka ma kuma in ta kuma rama sallolin hakan dai wasuwasin yake damun ta.
Ai abinda za a faɗa mata ta daina rama sallah. Wadda duk ta yi ta ɗauka ta yi ta ɗauka wannan sallar ta yi. Kada ta bar kokonta matukar bawa yana kokonto a cikin ibada shi kenan ya buɗe wa shaidan kofa da ya dame shi sai zama koyaushe ba shi da nutsuwa sai ya kai matsayin ya kasa yin komi sai ya kai matsayin ya kasa yin komi shi yasa lalle wanda wasu wasu ya aure shi to ya kokarin kau da kai daga gare shi ya dauka yayi ko da bai ban ba Allah ya yafe masa dan Allah baya dora wa bawa abin da yafi karfin sa to sai tambaya ta bi a cikin tambayin sai a karamar kalla ina da kuma a mana da yake a yi ta kabari tarihi na mai ilimin to sai wata ina ne su kuma ko kamar shawara yake bayarwa cewa ga shi yadda ake bukatar a san harkar addini amma sai da mana yanzu an buɗe makarantu na koyon madar to kuma ga shi an bar haka yadda za a koyi yadda za a gyara tsarki da yanayin ibada a baya haka saboda haka nake ne ko kina eh to dama ai irin wannan an sha yin nasiha akan haka cewa duk wata ibada ma dai da zaka dukufa yana da kyau ka dukufa yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce babba an faɗi hujjoji akai amma wajibi ne ka sanya zaka ko kowace ibada wanda duk a ibadodin da aka faralta a kanka ba irin sallah baka sanya za ka yi tsarki ba baka sanya za ka yi wanka ba baka sanya za ka yi alwala ba baka sanya za ka za ka gyara sallah in wani abu ya auku a ciki ba ka ce kuma za ka kyale duk wannan ka shagala da wani abu ko menene ai an yi banna kamar yadda wajen kuma shagala da ilimin in ka kasa zuwa da ibada shi ma sai a ce ka yi banna yadda malamai suke faɗa kowanne ya zamo kana ɗiba kana neman ilimin kana zuwa da ibada kada wannan ya ɗauke ma hankali ka bar wannan ka ce kai mai neman ilimi ne amma ba a san wata ibada da kake ba kullum ka yi sai dai tsawon dare kana nazari amma baka san raka'a biyu wannan kai ba ta gagare ka ko salati ɗari wannan ka tashi kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gagare ka to shi ma sai zama ba daidai ba haka nan kuma an kace kai salatin za ka yi ta yi tsawon dare amma baka san ilimin ya za ka bauta wa Allah ba ai shi ma an yi banna sai ya zamo an yi banna ba kaɗan ba yanda shawarari yake faɗa a jawharul makanun ka kaulina li dalibin zu gaflati azzikiru miftahul libabil harrati in mun ga ɗalibi wanda ba ruwansa da ibada sai mu faɗa masa mu ce bawan Allah ka tsaya ka ambaci Allah don ambatan Allah shine mabudin ko a halarar ubangiji in ne kana son ka sami shiga fadar Allah to ba da ilimi haka tsantsa ake shiga ba sai an tsaya an bauta wa Allah haka nan kuma mun ga wanda yake shi ba abin da ya sa a gaba sai ibadar bai damu da ilimi ba zan faɗa masa cewa ai duk wanda zai aiki ba da ilimi ba to ya tabbata aikin nasa ba za a karba ba wa kullu man bigaili ilmin ya amalu a amaluhu mardudatun la tuqbalu to
sai tambaya ta gaba ya bayan wani dogon bayani da yi dai amma abin na fahimta a tambayar sa shin akwai wani tsari da ya kamata a shari'a saurayi da budurwa in zasu zance su bi eh babban abin da za a yi shine ai bai halatta mutum ya kadaita da duk wata mace wadda ba zo muharramarsa ba tunda shi wannan ba aure aka daura musu ba shi yasa tana nan a matsayin ajinabiya bayan shi yasa ko da an bukatu ga zancen abinda yake ake nema ya zamo lalle ba a halin kadaita ba ko da wani ne ko da wani yaro ne ko wata yarinya ya zamo a gabanta ne a gabanta ne kuma ya kamata a gane wato yanzu Allah ya kawo mu magana ko zamani na iya zance ko na iya magana kowa ya je ma sai ce bara sai ya nuna dabararsa ko fasaharsa ta magana ba abu bane da ake bukatar a tsawaita har wannan wani lokacin yakan haifar da wasu abubuwa daban-daban ko ya haifar da sabawa ko ya haifar da wani abu gaba daya abu ne kawai wanda ake yi don a fahimci juna ko a san juna kawai iyaka iya yadda shari'a ta izini a ciki
cikin da ta ƙarshe kan magana azumin da yake na hasitul hasit da ke shakko da ba a na ramadana ba ne suna samun wannan samun kai ai daman ba sai lallai a ramaran ba ai su koyaushe a cikin wannan azumin suke ba sa duban wani in ba Allah ba sun yanke tunaninsu sun yanke zuciyarsu daga duk wani Allah a koyaushe shi yasa su koyaushe ba sai yake zamowa kamar ramaran gare su koyaushe yake zamowa lailatul qadar gare su wani ya je wajen abul abbas al-mursi yana cewa yau daren lailatul qadari ne wai yana so ya ga irin ibadun da sai ya tadda shi abinda suke kullum shi suke sai ce ni na dauka wannan da suke cewa su wasu ne zan so in same su suna wata ibada ai mu ba haka da aka faɗa sai ce ku ce masa ai mu alhamdulillah duk daren mu daren lailatul qadar ne dukkan dare a wajen mu lailatul qadar ne wanda yake mahajubi shine yake bukatar sai an yaye masa hijabi amma mu koyaushe ba wannan hijabin fa kullul layali lailatul qadar indana fa kama kullu ayyamin liqa yawmu jum'ati to sai tambaya ta ce ya mana wani ne ne hukunta liman ya mai limamin da ke sallar nafila ke mutane jam'i yana liman ya iya duba qur'ani ce wa sallah eh idan dai tun farko ya fara da dubawar wannan ba laifi ko a masabar imam malik a sallah ta farilla ne a sallah ta farilla ne aka ce wala yanzuru musafan baina yadayhi illa an yakuna fil fatihati mutum baya cewa zai dubi qur'ani dan ya karanta daga shi a sallah ta farilla amma sallah ta nafila wannan ba laifi amma fa ya zamo daman an fara da dubawar an fara da dubawar
ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين ba magana a ce za a yi wa mutum dole game da karɓar addini alal duhuli fihi ba a yi wa mutum dole bisa cewa ya shiga cikin addini ila wasu malaman tafsiri suka ce inna min huna ila khaliduna min tamami ayatul kursi daga nan har izuwa hum fiya khalidun ƙarshe ne na ita ayatul kursi wato maganar da aka kawo a ayatul kursi aka yi ƙara bayani a kanta wakila amma wasu suka ce laisat minha a'a wannan magana ce sabuwa aka shiga ba wai tana dangantaka da ayatul kursi ba wa huwa a ce ɗin magana ce sabuwa aka shiga ita ce maganar da take tafi zamowa gaskiya wa inna ma zukirat akibaha me yasa aka ambace ta an ambace ta ne bayan an kawo ayatul kursi kan natijat lima zukira fiha min halifin tauhid kamar kawo natija ga abin da aka ambata a cikin ayatul kursi na daga tauhidi tsarkakakke cewa a tsaya a kadaita Allah kadaitawa wadda take tsarkakakkiya yadda zai zamo a gane cewa shi ya mallaki kome kuma ya zamo shi kadai ake nufa da dukkan kome wal ma'ana abinda ake nufi la yukrahu ahadu ba a wa wani dole aladduhu la yukrihu ahadun ahada kada wani ya ce zai wa wani dole aladduhuli fil islami a game da shiga addinin musulunci domin gaskiya da ƙarya abubba ne da suke a fili ga kowa duk mai son ya san gaskiya zai iya gane gaskiyan nan duk mai son ya san wannan abu karya ne ko ba karya ba zai iya ganewa shi yasa a ce za a yi dole ba zai amfanar ba wanda abu bai gamsar da shi a zuciyarsa ba dan an masa dole a zahiri ya nuna kamar ya karba me amfanin wannan ai abin da ake bukata zuciya ta yadda zuciya ya zamo ta gamsu da abu to wannan shi ake bukata amma ba zara cewa kawai mutum ya bayyana a fili kamar ya yadda ba to ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا منه da Allah ya nufa da dukkan wanda suke duniyan nan sun ba da gaskiya gaba ɗayansu da sai zamo sun ba da gaskiya gaba ɗayansu yanzu idan Allah bai nufa haka ba kana da wata hanya da za ka muka ce za ka wa mutane dole sai sun yi imanin alhali Allah bai nufi imanin nasu ba shi yasa wanda yake Allah ya nufi ɓad da shi ba yanda za a yi duk abin da za a yi masa duk abin da za a faɗa masa duk abin da za a kawo masa ba yanda za a yi ya taɓa gaskatawa me ya kawo Allah bai nufi ya ba da gaskiya din ba shi ya kawo haka shi ya sa kenan ashe duk abin da za a yi a ringa dubo ya Allah ya tsara lamarinsa wajibi ne a yi kira ga addinin wajibi ne a bayyana gaskiya amma ka a ɗauka cewa dan an yi kira ga addini ai dole sai kowa ya karba ba haka abin yake ba wanda Allah ya nufi ya karba zai karba wanda Allah bai nufi ya karba ba shi kenan an dai yanke hanzarinsa haka nan an bayyana gaskiya wanda ya da ya bi gaskiyar shi kenan Allah ya nufi ya bi gaskiyar ne wanda kuma Allah bai nufi ya bi gaskiyar ba shi kenan duk irin bayanin da za ka yi masa in za ka kawo masa dalili dubu ba zai yadda da shi ba don Allah bai nufi ya yadda ba to ba magana dole a addini ka ta bayyana rushudu min algayi hakika shiriya ta fito fili daga bata abinda yake shiriya ya bayyana a fili abinda yake bata ya bayyana a fili ga duk wanda yake nufin ya gane su wanda duk yake nufin ya san gaskiya zai iya sanin gaskiya wanda yake nufin wato ya gane menene karya abinda ba daidai ba shi ma zai iya ganewa ai zahara ai haka din ya bayyana bil ayatil bayyinati da ayoyi waɗanda a fili da ayoyi ke fili ai dalail zahirati ala bahir qudratihi wa azimi hikmati ai dalilai wanda suke a fili bisa marin jayin ikon Allah da hikimar Allah wadda take mai girma قال تعالى وبنجي تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. شوف annal imana ya bayyana a fili cewa shi imani yadda da Allah rushdun shirya ce shi ne ainihin shirya domin duk wanda yake ba a kan imani yake ba wanda duk bai ba da gaskiya da Allah ba duk wani tsari da zai bi dukkan tsarin nan to a banza babban tsari na farko da yake wajibi mutum ya bi a ce lamarinsa ya daidaita shine yadda da Allah in aka rasa yadda da Allah daga mutum to kuma kowane tsari ma ya zama rusashe ta a samu tsari a ce wannan tsarin yayi kyau ko menene ko menene amma dai matukar ba yadda da Allah komai ya lalace ko shi yasa babban abin da ke gaban bawa ya yadda da Allah ya zama kuma koyaushe ta kokari imaninsa da Allah ya zama karuwa yake ya zama imaninsa da Allah karuwa yake to wal kufru ya bai wal kufra cewa kuma kafirci gayyun bata ne haka ya fito a fili cewa rashin yadda da Allah bata ce da ba batan da ya kai kamar karshen bata kenan a ce bawa da yadda da Allah ba nazalat wannan aya ta sauka ne fi man kana lahu min al-ansari auladu a cikin wanda yake yana da 'ya'ya daga cikin mutan madina a cikin wanda yake yana da 'ya'ya a cikin mutan madina wa huwa abul husaini shine abul husaini kana lahu bunani yana da 'ya'ya biyu maza su wayannan 'ya'yan nasa sun bi addinin nasaranci tun kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wato ba sa kasar sun bar madina sun ba addinin nasaranci suna shan sannan suka zo madina da kasuwancin mai suka kawo mai na siyarwa madina mahaifin nan nasu abul husaini sai ya tare su wa habba ya so a ce musu dole su karɓi musulunci ya tafi da su wajen annabi sallallahu alaihi wasallama uban nasu ya ce da manzo ya rasulallahi ya manzan Allah a ya dulu ba'arin nara yanzu daidai ne in yadda sashe na ya shiga wuta wa ana an zuru ilai alhali ina kallo ina ji ina gani in yadda wanda yake ya fito daga gare ne ya koma wuta a sai wannan ayar ta sauka ya fa nazala sai wannan ayar ta sauka cewa a'a ai magana addini magana ce ta yadda zuciya ta gamsu da abu ta bi shine addini wa hadhihi al-ayatu ita wannan ayar ya hatamilu annaha mansuhatu tayu a ce mansuha ce bi ayatil qitali da ayoyin da suka zo cewa a yaƙi kafirai a yaƙi duk wanda bai yadda wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa ta yi kuma a ce a'a muhakkama ce ba a shafe ta ba har yau hukuncin ta yana nan wato humalu ya zama kenan sai a ɗauke ta bisa wa'anda aka saba jizya a kansu wanda aka ce sai sun biya jizya a shikenan idan kafiri yadda zai ba da jizya aishi sai a kyale shi ba za a taba shi ba dalilin saukar wannan ayar ya karfafa a ce ita muhukama ce ba mansuha ba ita muhukama ce ba mansuha ba wato akwai abu biyu a nan akwai cewa duniya ta zauna karkashin tsarin musulunci wannan abu ne wanda duk wanda yake ma bai yadda da haka ba akwai damar a yaƙe shi akwai cewa kuma ɗaiɗewan mutane su koma lalle sun karɓi musulunci to wannan shine inda aya take muhukama ba wannan magana amma cewa duniya lalle ta bi tsarin musulunci wannan dole ne domin ko shine tsarin da ya tabbatar da adalci ya tabbatar da matsayin dan adam a matsayin da Allah ya bashi shi yasa duk wani tsari ba haka ba sai zamo kenan wato an mai da mutum dabba an mai da mutum kamar dabba ne amma kuma a ce kowa sai ya karɓi musulunci to wannan shine ayat tana nan muhukama a game da haka ba a ce lalle sai kowa ya karɓi musulunci ba amma kowa ko da bai karɓi musuluncin ba wajibi ne da cewa za a zartar da tsarin musulunci a za a zartar da tsarin musulunci a duniya to kamar ya furbi dagoti wanda di ya bitilce da shaidan ashaidani ya bitilce da shaidan ya kiyarda ya bi shaidani awil asnami ko ya mutunce da gumaka ko kuma ya zama ɗagutu ana nufin duk wani abu da za a bauta wa ba Allah ba ko menene ko shaidan din ne ko gumakan ne ko son zuciyar wani ne idan wani ya zama masallan zai kawo son zuciyarsa abi ya zama ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ajiye to wannan ya zama ɗagutu wa huwa shi ɗagutu yudlagu alal mufrad wal jam'i wato kalmar daga ɗaga ne ɗaga ya ƙetare iyaka shi ya sa ɗagutu wato awon fa'alutu ne daga ɗaga wato mutum ƙetare iyakarsa ko ƙetare iyakar kome shi ne allan da ya halitta ya ce ga tsarin da za a tafi da halitta a kai shi kuma ya zo ya ce ba wannan tsarin za abu ba ka ga ƙetare iyaka sai ya nuna me ya halitta me halitta dai ga tsarin da ya ce a tafi a kai mai halitta ga yadda ya ce ai to wanda bai kome ba ya ce shi kuma ga nasa dole abu nasa kaga wannan ya ketare iyaka kenan ya zamo ɗaguti ne kenan wa yutlaqu alal mufradi wal jam'i ana sakin sa bisa mufradi ko jam'i wato guda ɗaya ɗagutu ne da yawa ma kuma ɗagutu ne illa iyaka akan yi jam'in su sigatu min taljumu dawagitu a ce dawagitu wa yumin billahi ya ba da gaskiya da Allah wanda duk ya yarda da Allah a matsayin shine mai kome mai tafi da kome saka distan saka to hakika wannan yayi riko ta masaka yayi riko bil urwatil wusta da igiya wadda take amintacciya fi isti'aratun tasrihiyatun asaliyatun nan da aka ce bil urwatul wusta akwai isti'ara wadda take tasrihiya a ciki wato ma'ana zan wata tasrihiya an ambaci mushabbahu bihi an shafe mushabbahu isti'ara matakar an ambaci mushabbahu bihi amma an shafe mushabbahu to sai ta zama tasrihiya ce idan ko aka ambaci mushabbahu amma ba ambaci mushabbahu bihi ba sai dai an yi nuni zuwa gare shi da wani abu daga lazumansa to sai ta zama isti'ara ce makaniya kuma isti'arar asliya ce saboda a suna ne wanda ba mushtaki ba isti'ara an ta zamo a suna ne wanda ba mushtaki ba to sai a ce asliya ce wadda take ko a suna mushtaki ko fi'ili ko harafi to wannan tabaiya ce har su shubbiha dinul islam inda aka kamanta addinin musulunci da igiya wadda take amintacciya wadda ba maganar ta tsinki ba maganar ta tsinki shine gurin da ake rikewa min alhabali daga igiya kullum abin da yake jami'i tsakanin mushabbahu da mushabbahu bihi shine cewa kowanne daga ciki ba a tsoron lalacewarsa wanda ziye riko da musulunci sai ko bayan da za a yi a ce ya lalace in kaga mutum ya lalace to ya bar musulunci barin mutum musulunci shine lalacewarsa kamar yadda wanda ya riko da igiya amintacciya aiko za ta ja shi ba za ta tsinke ba ba a sauraron tsinke wata ko kwance wata aka aro sunan mushabbahu bihi shine uratul usta ga mushabbahu shine addinin musulunci da mai tsayara koyaushe ana cewa tana da rukunai guda uku ga mushabbahu bihi shine musta'aru minhu da kuma mushabbahu shine musta'aru lahu da kuma jami'u jami'u wal istimsaku da aka ce faqad istamsaka bil urwatul wusta aka ce kuma lam tisama laha an yi tafsihin isti'aran ne har guri biyu an yi tarshihin isti'aran nan tasrihiyya asaliya da abu biyu mula'imatul mushabbahi bihi domin yana daga abin da yake ya kamata ko ya dace da mushabbahu bihi shine igiyar ta yi kuma a kyale waccan isti'aran ma a ce ai gaba ɗaya abinda yake cikin wannan isti'ara ce tamsiliya wato isti'ara ce wadda wasu shabahi fiha ko aljami'u fiha muntaza'un min muta'addidin tabbakar a ce an kamanta halin man tamassaka bi dinil islam wanda ya riko da addinin musulunci an kamanta halin wanda ya riko da addinin musulunci ya riko da hukunce hukuncensa da halin wanda ya riko da igiya amintacciya jami'in tsakanin mushabbahu da mushabbahu bihi ko jami'i tsakanin musta'aru minhu da musta'aru lahu shine cewa kowanne daga ciki ba a tsoron ya kwance ko ɓace an aro sunan mushabbahu bihi daga mushabbahu a wal istimsaku duk ko da an ce da isti'aran nan tamsiliya ce to maganar wato faƙad istamsaka da kuma cewa lamfi sama laha tarshihani ya zama dai tarshihi ne guda biyu airan kuma shi yasa ita ma isti'ara tamsiliya ana iya mata tarshihi kamar yadda yake isti'ara wadda ba tamsiliya ba ana iya mata tamsili ana iya ana iya mata tarshihi ita ma wato yayi riko da igiya amintacciya bil aqdil muhakkami da kulli wanda yake abun kautatawa lan sama lan kida ba yankewa laha gare ta wanda duk yake kan tsari na addinin musulunci ba fa yanda za a ce ya bata ba yanda za a ce ya yi asara abin nan nasa ga addinin musulunci kowa wanda ya tsaya biyayya sau da kafa ga addinin musulunci to kullun gaba yake kullun gaba yake asarar bawa asarar mutum a cikin barin sabin tsarin addinin musulunci ne ko da waje ɗaya ne mutum ya bar tsarin addinin musulunci to ya tabbata a nan ya yi babban asara domin ko ba wani tsari da za a kawo ya zama ya kwatanci addinin musulunci sirgatallah wa man hasanu min Allah sirga wa man hasanu min Allah sirga wallahu ubangiji sami'u yana ji lima yuqalu ga duk abin da bayi ke faɗa duk abin da bawa ya faɗa to Allah yana sane da shi shi yasa kan bawa ya ɗauka zai ce zai ba addinin musulunci ya kibe kuma ya ɗauka Allah bai ji wannan magana da ya faɗa ba ko kuma a wani waje ya faɗi magana ta nuna biyayya ga addinin musulunci a wani waje kuma ya faɗi wata magana wadda take nuna cewa shi kan ba zai biyayya ga addinin musulunci bai dauka Allah bai ji ba Allah yana jin duk abin da bawa yake faɗa ali masani ne kuma bi ma yufalu da dukkan abin da bawa ke aikatawa duk abin da Allah duk abin da bawa ya aikata to a gaban Allah ne wa ma takunu fi shanin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan istifiruna fi duk abin da za ku ku tabbata muna kallon ku muna ganin ku lokacin da kuke haduwa a cikin wannan abu Allahu الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا بنجي شيني مجب إن سلم رواء إن دسك ممنه ناصر الذين آمنوا شيني ميتيما كا وإن دسك ممنه شيء مفسر يا فسر ولي أنا نشي وناصر أكيني an faɗa cewa ita kalmar waliyu tana da ma'anoni da yawa ɗaya daga ciki shine a ce nasiru akan saki waliyu kan aboki akan saki waliyu akan ɗan uwa akan saki waliyu akan wanda shi ke kula da lamarin mutum shi ke kula da lamarin mutum to duk dai wannan ma'anoni ne na waliyu shi dai anan mafassuru ya ce abinda ake nufi nasu Allah zai taimaka mummune duk irin halin da mummune suka shiga to a tabbata fa Allah subhanahu wata'ala zai taimaka musu babban taimako daga Allah ga bawa shine a ce an ɗora bawa bisa hanyar da za ta zamo tsira ce gare shi har abada wanda da aka dora kan addinin musulunci aka dora bisa tsarin addinin musulunci ai an masa taimako da ba taimako kamar sa domin duk wani taimako da za a yi ma dan an tsirar da kai daga wani hali mara daɗi amma na wani lokaci amma kuma daga baya ka fada wani babban halin mara daɗi ba a yi ma taimako ba amma addinin amma kuma daga baya ka fada wani babban halin mara daɗi ta ba ina taimako ba amma addinin musulunci a ce an tsora ka a kai ka shi ne babban taimako domin shi ne ala kulli halin ala kulli halin ka mutu kana musulmi to ku ai karshen ka ta yi domin ala kulli halin zaka dawwama ne a cikin ni'ima an samu taimako da ba kamar sa haka nan kuma Allah subhanahu wataala mai taimakon mu ne ne cewa ba zai bari a taba su ba in an ga an taɓa mummunai Allah ya kyale to a ɗauka cewa wannan kyalewar ta ɗan wani wakaci ce amma bayan da za a yi a ɗaure ana taɓa mummunai kuma Allah ya ci gaba da kyalewa ba makawa wata ran sai ya ɗaukan musu haƙƙinsu ba makawa domin Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya yi rantsuwa ma a kai cewa ba makawa sai ya taimaki mummunai ba makawa sai ya taimaki manzanninsa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya tun ana rayuwar duniya kada a dauka mummuni zai tuzarta ko da an ga kamar ya tuzarta to na dan wani lokaci ne kuma galibi ma irin wannan shi ya jawo wa kansa domin dai zama yana cewa shi mummuni ne amma wajen tsayawarsa ga tsarin Allah ya zamo ana samun tawaya to ai sai Allah subhanahu wata'ala ya gama shi da ibtila'i amma matukar mummuni matukar musulmi zai dawo ya bi tsarin Allah sau da kafa to ai tabbas da gaggawa Allah zai kawo masa taimako Allah ya faɗa daman cewa su ne waɗanda yau idan da a ce su suke da dama a duniya ba abin da za su sa a gaba sai tsaye da sallah sai ba da zakka sai umarni da kyakkyawan aiki sai hani daga mummunan aiki to wanda kake sun cika waɗannan sharuɗan yanzu nan ne da gaggawa taimakon Allah zai zo gare su yukhrijuhum Allah yana fidda su min zulumat daga duhai al-kufri kafirci ila nuri zuwa haske al-imani shine imani Allah zai fidda su daga duhan kafirci kafirci iri iri ne iri iri ne shi yasa aka kawo shi jam'i akwai yahudanci akwai nasaranci akwai budda akwai addinin mutanen hindu akwai addinai daban-daban wanda dukkanin su dai kafirci ne amma shi haske guda ɗaya ne shine shiriyar nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita shi yasa shi aka kawo shi mufradi ba a ce ilal anwari ba ka ce ilal nuri wallazina kafaru amma waɗanda suke su kafirai ne annabi ibrahim ba wannan da ya jayayya ga annabi ibrahim ba wato wannan ƙara tabbatarwa ne ga zamowar allah subhanahu wata'ala shi kadai da imata shi ke samarwa shi ke rasarwa shi ke rayawa shi ke karɓar rai to ƙara tabbatarwa ne wanda ayoyin da suka gabata ake kawo wata hujja akan haka ba kai samar da shi shi da bai da tsayawa da kansa amma zamo aka tsaya da shi aka kula da shi kome nasa kome na halitta ba sai lalle mutum ba ba abin da halitta ke wa kansa Allah ne ke tsayawa komai da dukkan bukatunsa da komai nasa to ashe kenan kuma a ce an dawo ana jayayya game da wannan ubangijin mai tsayawa da haka ai ba daidai bane li'an atahu Allahul mulka ba wani abu bane yasa yake wannan jayayya da Annabi Ibrahim game da shanin ubangiji sai ko duban cewa Allah ya bashi sarauta duban cewa Allah ya bashi sarauta ita ta jawo yake ganin wannan dama ce ya samu ya faɗa abin da ya ga dama kamar yadda koyaushe yake da magada koyaushe akwai masu ganin cewa yau dan Allah ya ba su wata dama a duniya ko sarauta ce ko alfarma ko kuɗi ko menene gani suke ai sa iya kome ma ko sa iya faɗa kome to duk dai mai irin wannan tsarin ya san akwai magabata gare shi ga ɗaya daga cikin manyan magabatansa shine namruzu wanda kuma Allah ya halakar da shi shi yasa shi dinnan ma yana nan sauraron halakarwa ne daga Allah subhanahu wataala ya zamo a cikin sauraron halakarwa daga Allah is badalun min hajja wato wannan iz din badali ne daga hajja iz qala ibrahim lokacin da annabi ibrahim yace lamma qala lahu lokacin da namrud yace da annabi ibrahim man rabbuka waye ubangijinka wake tafi da lamarinka gaba daya allazi tad'una ilaihi wanda kace wai shi zamu bautawa wai shi za mu bautawa wato sai annabi ibrahim ya ce da shi rabbiya ubangiji na mai tafi da dukkan lamari na da lamarin kowa ma allazi fi yawmi shine wanda ke rayawa ke karɓar ran kuma wanda ya nufi karɓar ransa ai bi halqil hayati yake rayawa ta fuskar halittar rayuwa wal mauti yake kashewa kuma yake karɓar rai ta fuskar halittar mutuwa fil ajsadi a cikin jikkuna wala sai shi na murozu ya ce ana huyi wa imitu yo ai shi ma wai yana da dama ko yana da ikon ya raya ya kashe bilkatal ta fuskar cewa ya kashe mutum ya kashe shi kenan wal afu an ko kuma wanda yake ya cancanci a ce an kashe shi ya ce ya yafe ya yafe ba za a kashe din ba wato ya raya kenan wada a bi rajulaini nimruzu nan take wai dan ya nuna wa annabi ibrahim maganar da ya faɗa ai gaskiya ce sai ce a kawo mutum biyu fakatala a hadahuma ya kashe ɗaya daga cikin su wata rakal ahara ya kyale ɗaya ya ba gashi ba shi ma ya kashe ya raya falan ma ra'ahu gabiyan wannan abu da dumruzu ya sai ya fito a fili cewa ashe wawa ne ashe wawa ne da annabi ibrahim ya gan shi wawa kala ibrahim annabi ibrahim sai ya ce da shi mun takilan ila hujjatin auraha yana mai turuwa zuwa wata hujja wadda yake ta fi fitowa fili ta fi bayyana daga waccan hujja fa inna Allah ya ti bi shamsi min al-mashriqi to ga wani abu Allah shi ke fito da rana daga wajen gaba fati biha min al-maghribi in ka isa kai ne mai tafi da wani abu to ka ce gobe rana daga yamma za ta fito a ga ta fito daga yamma fa bi ta lazi kafar shi kenan kafirin nan shine namrud sai dimauta a nan aka fito da sunansa aka kawo shi mausuli da sila saboda a nuna wato cewa abin da ya same shi na daga ɗimautawa abin da ya faru wannan abin da sila ta ƙunsa shi ne kafircewa da Allah kafircewa wanda duk yake ya da kafirci da Allah to ala kulle halin ko an gan shi yana tafiya daidai amma a ɗimauce yake a ɗimauce yake barin ɗimuwa ga mutum shine komawa ga Allah yadda da Allah ba da gaskiya da Allah wanda duk ya rabu da haka to ɗimautacce ne shi ta hayyara ya ɗimauta wa duhisha ya zamo ya rasa ta cewa ya rasa me zai bohita yana cikin fi'ilan da yake koyaushe wato suke zuwa an gina su lil maf'uli وقد جاء في الأفعال هذا البناء لازما كبؤني به أولي أجعله yadda mai murusadi yake fada wallahu la yahdil qawmal zalim Allah subhanahu wata'ala baya dora mutane azzalimai akan shari'a bil kufri wanda suka zalunci kansu da kafirci to Allah baya dora su ila hujjati zuwa wata hujja da za su iya kawowa kafirci ba hujja a kansa illa kawai bata ne kawai
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أرأيتك الذي فوق سامل أبار ونن marra alkafu za'ida kafin wato za'ida ce ka samu labarin wannan marra alakar yakin da ya wuce ta wani gari ya baitul maqdis an ce garin baitul maqdis ne rakiban alhali yana mahayi alahimari bisa jaki wa ma'ahu sullatu tini yana tare da kwando na ɓaure kwandon nan an zuba ɓaure a ciki wa ƙarfu asiri yana tare da akushi wanda an sa abin nan naga a ciki wa uzairu waye wannan shine uzairu wanda an ce yana daga banu isra'ila akwai saɓani a game da matsayinsa ƙila wasu suka ce kana nabiyan shi dinnan ai annabi ne wakila wasu suka ce a'a uzairu ba annabi ba ne waliya waliyi ne dai in an ce waliyi ne kenan ya zama abinda Allah ya nuna gare shi yana daga karamomin waliye shi yasa karamomin waliye abu ne wanda yake tabbatacce qur'ani ya zo da tabbatar da ita shi yasa yanda mai jawharu tauhid yake faɗa wa asbitan lil awliyal karama wa man nafaha fan bizan kalama ka tabbatar da karama ga wanda suke waliye gurare da yawa a qur'ani an yi bayanin karamomin waliye nan yana cikin guraren da aka yi bayanin karamomin waliye in an ce uzairu waliyi ne ba annabi ba wa man nafaha wanda yace shi zai jefar da karamar ma jaza an ya kuna mu'jizatan linabiyin fa innahu yajuzu an ya kuna karamatan liwaliyi gaira ta hadi duk abin da za ta yi a ce ya zo a matsayin mu'jiza daga annabi to ta yi ya zo a matsayin karama ga wanda yake wali kawai bambanci shine shi annabi wakacin da Allah ya bayyana mu'ujiza a hannunsa ya iya cewa ba wanda ya isa ya zo da kamar wani amma wali duk irin karamar da aka bayyana a gare shi baya cewa ba wanda zai zo da kamar wannan to yanda mai fita tafsir yake faɗa karamatul wali wal kushairi نسلا بلا أصل سواه أفضل وهي هاوية الهالي جارن واتوسكو سيسي واند أكي مغانا أكي واتو هاريروني وجل رجل كان كافرا يسر البعث وانسكا شاء dubba wa'annan ake magana a kansu ba ba uzairu ba ne ba kuma hariru ba a'a wani mutum ne da da can kafiri ne bai yarda cewa za a yi tashin alkiyama ba yana ɗauka cewa in an mutu an mutu kenan irin yadda kafirai da yawa suke faɗa sai Allah ya nufi shiryar da shi sai aka nuna masa wannan alama ta jawo ya ba da gaskiya karshe za a ji ya ce a alamu annallaha ala kulli shay'in qadir to ga alƙaryar wasu suka ce baitul maqdis ce kamar yadda mai tafsirin mu jalaluddin suyudi ya faɗa wasu suka ce ita ce alƙarya wadda dubbai suka fito daga gare ta hazarar mauti wadda aka faɗa a ba don gudun mutuwa wahiya alhali alƙaryar hawiyatu tana mai risbawa saƙidatun tana mai faɗawa ala urushiha bisa farfanta lamma harrabaha buhutu nasar lokacin da buta nassaru ya rusa ta ko buta nassaru lokacin da buta nassaru ya rusa ta wa kana kafira buta nassaru kafiri ne malakal arra ya mallaki duniya mashriqan wa magariba gabas da yamma wasu babu taribiha abinda ya jawo ya rusa baitul maqdisi a cewa banu isra'ila wanda wannan dalilin rusa ta dinnan isna ce babba musamman ga wanda za su zo daga baya musamman ga wanda suke a yanzu a gane rayuwar al'umma rayuwar garuruwa rayuwar komai da tsayawa ga lamarin Allah ne idan mutane suka zamo suna kau da kai daga tsarin Allah ba tare da damuwa ba to Allah subhanahu wata'ala duk irin abin da suke da shi duk arzikin da suke da shi duk daukakar da suke da ita Allah ya iya juya wannan abin ya koma ba haka ba kere kere sai neman arzikin ma a fito a nema ya gagara me ya kawo irin abin da ake ne shi yasa wannan abin da ya faru ga baitul maqdisi gari wanda yake mai sarki wanda ake faɗa cewa shine na uku a duniya gaba ɗaya abin da ya jawo har wani kafiri ya zo ya yi ɗaiɗai da garin cewa banu isra'ila lamma ɗagau yayin da suka shishigi suka ba tsarin allah allah ya ɗora buta nasara a kansu ya fito zuwa gare su a cikin tuta ɗari shida yayin da ya mallake su sai ya kasa su gida uku katalahu kashe ɗaya ya kashe su gaba ɗaya kashe ɗaya kuma ya bar su a sham kashe ɗaya kuma ya mai da su bayi ya tafi da su ƙasarsu wannan ko wato kana zalika mai ata alfin su wa'anda wato da aka kasa din sai zama an samu ɗari dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari su wanda aka mayar bayan dubu ɗari ne sai ya raba mutum dubu ɗarin nan tsakanin sarakai wanda suke tare da shi kullu wahidin arba'atan kowane ɗaya sai ya samu mutum hudu ya zama ke dan daga nan za mu gane cewa sarakan da ke tare da shi mutum dubu ishirin da biyar ne sarakan ma kenan to ballantana rindinarsa ballantana talakawansu uzairu uzairu yana cikin wa'anda aka kama aka kwance shi daga kamawar yayin da ya dawo ya bi ta baitul magadisi ya ganta a wannan halin ya tuna irin yadda da take sai ya faɗi maganar da aka ambata kala ya ce annayu yi hazihillahu ya za a ce allah zai raya wannan taya allah zai raya wannan ba da mauti ha bayan mutuwar ta wannan abu mai girma ne kwarai a ce yadda garin nan ya zamo ya lalace amma kuma Allah ya dawo ya raya shi a dan lemar ban magana ce istizama ya faɗa haka ne liqurati ta'ala ganin girman ikon Allah ya tamilu tayu annal murada fid duniya cewa raya garin a duniya wato cewa irin yadda da garin ake hada-hada jama'a ke garin yanzu yadda ya dawo ba kowa ma sai kawai kangwaye sai kangwaye yaushe zai dawo a ce ana irin wannan hada-hadar ta baya auyo balkiyamaci ta yi kuma ana nufin ranar alkiyama walaisa zalika shakkan wasu giraban lifi'ilillah ba wai ya faɗa haka ba ne don yana kokonto ko yana ganin nesan a ce allah ya sami ikon yin haka bal zalika su'alu bar yana yin tambaya ne daga yadda ikon allah ke rataya kamar ya ce ne a ikon Allah ta rata bi ya yi ha da raya ta in ya so ya raya ta ɗin ko ko ikon Allah ta rataye da cewa ba za a raya ba in ya so ya kyale ta bisa yanda take to fa mata hullahu sai Allah ya karɓi ransa wa albasahu ya zaunar da shi ba ran nan a jikinsa ya zaunar da shi jikin jiki kawai amma ba ran wasu babu zalika abin da ya kawo haka annahu lamma da hala baitul maqdis shi uzairu da ya shiga birnin baitul maqdis wara bada himarahu ya daure jakinsa bai ga kowa ba a baitul maqdis sannan ya ga bishiyoyinta sun yi ƴaƴa ƴaƴa sun nuna ya ɗiba ya ci ya yi bacci ya Allah ya karɓi ransa a wannan baccin daga yayin da aka sami shekaru saba'in daga karɓar ranar nasa sai ubangiji ya fuskantar da wani sarki daga sarakunan farisa zuwa baitul maqdis don ya raya shi ya sai ya raya shi din a ce liya amara din ya fi kyau can wa amaruha aksara min ma amaruha to waradda ya dawo da wanda suka rage daga banu isra'ila zuwa baitul maqdis yayin da shekarun ɗari suka cika falan matan matilin mi'atu da shekarun nan ɗari suka cika a hayahullahu Allah ya raya uzairu Allah ya raya uzairu sun ya karɓi ransa ya zaune da shi ba rai a bi'ata amin shekaru ɗari sun ba'asa sannan kuma ya tashe shi a hayahu ya raya shi liruriyahu don ya nuna masa kaifiyata zalika kaifiyar yadda Allah ke raya matattu qala ta'ala lahu ubangiji tabaraka ta'ala ya ce da shi kam labista yau zamanka a halin baran nan ya kai nawa makasta huna zamanka nan ya kai kaka kala sai ya ce larisu yau na bara yau ai zamansa bai huce yini ɗaya ba ko sashen yini ma lianna huna ma awalan nahari domin yayi bacci ne farkon yini fakubera aka karbi ran sauhiya inda algurobi aka raya shi kuma daidai sanda rana ke faduwa ta zanna sai ya dauka annahu yawmun naumi cewa duk abin ya faru ne a yini ɗaya ranar da ya bacci ranar ya farka kala sai Allah ya ce da shi balla rusta mai ata amin a'a ka zauna ne ai shekara ɗari ka zauna ne shekara ɗari a wannan halin fanzuri la amika kai duba zuwa abincin da ka ɗiba a tini ɓauran nan da ka ɗiba wa sharabika da abin shan kalasiri nan na nan lam ya sanna har yau bai jirkita ba ya tagayyar bai jirkita ba ma dole zamani duk da daɗe wannan da aka samu ashe jirkitar abu dan Allah ya nufi ya jirkita ne in Allah ya nufa sai a bar abu ya zauna ya daɗe ya daɗe ya daɗe bai jirkita ɗin ba walha'u ha'in na lam yatasannaha ila wasu suka ce asalun asaliya ce asaliya ce min sanahatu daga sanahatu ne wakila wasu suka ce lissakati ha'u sakati ce min sanaitu daga sanaitu wafi kiratin bi hafsiya akwai kira'a sam'iyya da shafe ha'in a wasu ne wanzur la himarika ka dubi kuma jakinka kaifa huwa kaka yake fara'ahu bayyita ya dubi jakin ya ganshi matacce wa izamuhu birun taluhu ga kasusuwansa farare fatar da naman duk ya gaba tafiya ba sai kashin kawai taluhu tana haske fa'al na zalika mun aikata wannan lita alama don ka san yanda Allah ke raye matattu wali na alaka ayata na musanya ka ka zamo aya alal ba'asi dafa tashin alƙiyama lin nasu ga mutane wanzur lil izami kai duba zuwa kasusuwa min himarika kasusuwan jakinka kaifa nunshuruha kaka muke tada ta nuhiha muke raya ta miramin nuri wato nunshuruha wa qur'a akwai kira'a kuma bi fatiha nan shuruha min an shara in an karanta da fatata sai ya zamo shinin kuma da ramma kenan ko dai daga an shara ne ko na shara wannan tana cikin fi'ilan da sukan zo ko a fa'ala ko fa'ala kuma ya zamo duk ma'anarsu ɗaya ne kamar irin su sara da asara nara a nara da makamantansu wanda shawabla dan fado ya kawo da dama a hisnul rasim luggatani wa fi qira'atin bi rammiha wata qira'a nunshuruha nunshiruha wazzai wa nunshizuha wazzai da kuma zaira nuhar rikuwa kira da aka ce an ruwaito wato yadda mai manzo mata tafsir ya kawo ko wazzai da zaira nuharrikuha muke motsa ta wannan fa'uha muke daga ta shi yasa anan akwai kirawoyi guda uku wanda dukkanin su sar'iye ne akwai nunshuruha akwai nanshuruha akwai kuma nunshuzuha suma da suwa lahama sannan mu tufatar da ita nama ta nazara ilaiha sai a uzairu ya dubi kasusuwan jakin waƙar tarakkabat hakika ta koma ta daidaitu kowane kashi ya koma inda yake wa kusiyat lahama an tufatar da ita da nama wani nufiya fihin ruhu an busa rai a jakin nan wani haka har gashi ya fara wato kuka ya fara kuka irin kukan jaki ma ta bayyana la da wannan ya fito fili gare shi bil mushahadati ya zamo ya gani da idanunsa kala sai uzairu ya ce a alam ni kam yanzu na tabbatar ilmin mushahadati tabbatarwa ta gani da idanu na gani da idanu na anna lala kulli shay'in qadiyya cewa ubangiji mai iko ne bisa komai wa fi qira'atin a wata qira'a ilam Allah yake da shi kenan ka sani amru minallahi lahu umarni ne daga Allah gare shi cewa ka sani cewa Allah fa mai iko ne akan komai ka faɗa ma Allah zai kaza ka ringa ganin nisan haka Allah subhanahu wataala mai iko ne kan komai Allah subhanahu wataala da yake da iko kan komai Allah ya yi mana da halayen da muke ciki na kunci alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم آه. قال الله سبحانه وتعالى وبنجي سبحانه وتعالى واذكر كتنا إذ قال إبراهيم وكتن da annabi Ibrahim ya faɗa wa Ubangiji haza dalilu akhar wannan wani dalili ne na daban aka sake kawowa li qaulihim ga maganar da aka faɗa a baya ayar da take cewa Allahu waliyul ladzina amanu Allah shi ke jibintar lamarin duk waɗanda suke mummune aka kawo wannan kissar don a nuna cewa mummune ko da wani abu ya nemi ya rikitar da shi to in ya koma ga Allah Allah zai masa bayani bayani wanda yake mai matukar gamsarwa wa kissatu ibrahim kissan nan ta annabi ibrahim ta fi isa matuka daga kissar uzairu don matsayin annabi ibrahim yana da girma idan ana ambato a manzanni ulul azami da an ambaci manzan allah sallallahu alaihi wasallama to ba wanda kuma ake fada sai annabi ibrahim muhammadu isa ibrahim musa kalimuhu fa isa fa nuhun hum ulul azmi fa'alami wa inna ma gara usluba abinda ya sa bai kawo shi bisa tsarin da ya kawo kissar da ta gabata ba bai ce aukan lazi kala rabbi arini kai fatohil mauta ba domin shi annabi ibrahim ambatansa ya gabata a baya an faɗe shi a wannan surar a gurare daban-daban kuma lamarin wanda yake mu'ujizar wanda yake ya gaji da a ce an zo da kamarsa ba ya amfu ba ne ga annabi ibrahim shi a kansa a'a a wani abu ne aka nuna masa kamar shi uzairu uzairu shi abin ya amfu ne a kansa amma shi annabi ibrahim ba wai a kansa ba ne dahir dai ubangiji ya nuna wa annabi ibrahim wannan a waninsa a wata halittar daban ba a shi kansa ba dalilin da ya jawo annabi ibrahim ya tambaya cewa shi ya wuce bisahili dabariya gefen koramar dabariya dabariya sunan korama ce a filistin ya samu mushen mutum wasu suka ce a himarin mushen jaki ne wakila hutun wasu suka ce mushen ja'am kifi ne yayin da ya ga mushen nan sai ya ga zakoki da tsuntsaye da kifaye suna ci daga wannan mushen sai ransa ta bege zuwa ta ga ya Allah zai tara wannan abu gashi wasu ma sun ci daga gare shi ya ce wato na tabbatar a alam na tabbatar annan la cewa Allah mai iko ne bisa ya tara wannan sai dai uhibbu ina son an ara zalika in ga wannan da idanuna zuciyata idanuna zuciyata sun tabbatar da haka kamar sun gani to amma kuma ina so in ga haka da idanun da ke kaina wasu suka ce abin da ya sa annabi ibrahim ya roƙi ubangiji a nuna masa haka a fili cewa shi yayin da ya kafa hujja akan namruza inda ya ce da namruza wato inda ya ce da namruza rabiyar da zai yi wai mita ai allah ubangiji na shi ke da rayawa shi ke da kashewa namruzu ya ce ai shi ma wai yana da damar ya raya yana da damar ya kashe yasa aka kawo mutum biyu ya kashe ɗaya daga cikinsu ya yafe daga ɗayan ya ce ya kyale ɗayan ba za a kashe shi ba sai annabi ibrahim ya ce da shi laisa haza ihya'an wannan ai ba rayawa ba ce labarin laisa to domin rayawa shine a shigar da rai a cikin jiki da kuma daidaita jikin da wannan ran sai namruzi ya ce awa rabbuka ya faru zalika yanzu ashe haka abin yake ubangijinka ne yake yin haka annabi ibrahim ya ce na'am kwarai sai nimruzu ya ce da annabi ibrahim ka gan shi yana yin hakan ka gani kai da idanunka yana yin hakan wannan ne yasa annabi ibrahim ya kyale wannan maganar ya koma ga wata hujjar ita wahiya ita ce bayan Allah ya ci bi shamsi min al-mashriqi fati biha min al-maghribi a yayin nan sai annabi ibrahim ya bege zuwa cewa ya samu ya ga haka da idanunsa don hujjar duk da zai tsayar akan wani ya zamo tana da ƙarfi hujjar da zai tsayar akan mutanensa ta zamo tana da ƙarfi domin abu ne da ya gani da idanunsa in sun tambaye shi ya gani zai iya cewa kwarai ya gani wakala a sannan ne ya ce rabbi ya ubangiji arini ina roƙonka ka nuna min wato shi arini ɗin asalinsa ar'ini daga ara ne wanda asalinsa ara'a shi yasa kama awon akarimni ne akarimni ne to kuma wato sai aka shafe ita yar saboda shi amri ana gina shi ne idan ya zamo harafinsa na ƙarshe harafin illa ne to ana gina shi ne bisa shafi harafin illa to sai koma ar'ini ar'ini sai kuma aka ciri wasalin da ke kan alhamzar wato da kasarar nan ta kashin alhamzar aka mai da ita kanra ita kuma aka shafe alhamzar sai koma arini arini to wato asalin ar'i ni a fi'il ni a fi'il ni to amma yanzu da ya koma arini ya koma afini afini awansa dangane da tasirifi a ba ainin ba lamun to kai fatuwil mauta ka nuna min yadda kake raya matattu kala ubangiji tabaraka wata'ala ya ce da annabi ibrahim awalam tumin a ashe baka yi imani ba bi kudurati baka yadda da cewa ina da iko ba alal ihya'i bisa raya matattun baka yadda cewa na da ikon raya matattun ba sa'alahu ubangiji ya tambayi annabi ibrahim ma ilmihi bi imanihi bi zalika tare ko da cewa ubangiji ya san cewa annabi ibrahim ya yadda da haka ya yi imani da haka liyujibahu domin ya bashi amsa bima sa'ala akan tambayar da faya alama sami'una gararahu dan masu jin kissar su gane manufar annabi Ibrahim daga tambayar kada wani a cikin masu jin kissar ya dauka cewa ko dan annabi ibrahim bai ba da gaskiya bane shi yasa haye tambayar aka ce a ba dan haka bane shi yasa aka yi masa tambaya dan ya ba da amsa amsar da za ta nuna yaddarsa da ba da gaskiyarsa cewa a a ga dai wani dalili nasa na musamman akan tambayar nan da ya ko roƙon nan da ya qala bala annabi ibrahim ya ce a kwarai hakika amantu na yi imani wato wannan bala tana cikin bala bala guda 20 da biyu da suke cikin qur'ani ko ita ce ta biyu a can a baya akwai bale man kasaba sayyi a tan wahada bihi hadiyatu fa ulai kasabun nar sai wannan bala to a ita ce ta uku ma ko akwai bala mana salama wata hulillahi wa muslimin fa lahu ajru inda rabbi to wannan ita ce ta uku kenan ko amantu yace ya ba da gaskiya walakin sai dai sa'altuka na roƙe ka ne liyadma inna kalbi domin zuciyata ta samu nutsuwa yaskuna kalbi zuciyata ta samu nutsuwa bil mu'ayanati da ganin abun kuru-kuru almarmumati ilal istidlali wadda yake ta haɗu da kafa dalili wadda wannan ta haɗu da kafa dalili wato zuciyata ta samu nutsuwa min irabihi daga yadda take raurawa ita zuciya koyaushe aka faɗa mata abu sai ce ta hange ya za a yi abin ne ya za a yi abin ne ko da ta yarda da abin cewa eh gaskiya ne amma kuma sai ce ta tunanin to ya za a yi wannan ne ma yake sa ai mutum yake a same shi da nacin kallo kaga abin da duk za a yake tsayawa kallon so da yawa ya san za a yi din ya yadda za a yi to amma wai ya za a yi ayi ne shine yake jawowa har sai ya tsaya bara ya gani eh bara ya gani wala yaqdahu zalika wannan bai suka ba fi imani ibrahim a cikin ba da gaskiyar annabi ibrahim domin shi mutum ya akan samu ya ba da gaskiya da manzon Allah ya ba da gaskiya da cewa akwai ɗakin Allah mai alfarma amma kuma sai a samu zuciyarsa walakin na kalbahu sai dai sai a samu cewa zuciyarsa yana begen ganin inda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama zai zama in ya je madina ya ga ga raurar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga inda aka ce manzon Allah yake kuma sai imanin nasa ya ji kamar wani sabo ne ma ya zo masa amma ko a baya ya yadda ko ya ga ɗakin Allah mai alfarma da ya ga ka'aba sai kuma ya imanin ya zamo kamar wani sabo ne ma ya zo masa gatal ishtiyaki matukar bege tare da wannan tsananin begen nasa la ya kadahu fi imanihi bima zukir ko to la ya kadahu din yayi ba a yin suka cikin imaninsa dan wannan abin da aka ambata kamar yadda annabi Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam ya roki cewa ya ga Allah rabbi arini anzur ilaika tare ko da zamawa annabi Musa yana mafi daukakar darajar ba da gaskiya da Allah tabaraka wa ta'ala zababbe ne na Allah kala Musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami to kala wa almarmumati wadda yake ganin an hada ta ilal istillali da kafa hujja ta fuskar hankali ga kafa hujja ta fuskar cewa an gani ga kuma kafa hujja ta fuskar hankali in kurta idan ka ce innal ayan imanin annabawa haƙƙo yake ne gaskiya ne na sakankan cewa ba wai ilmu yaƙinin bane wala ainu yaƙinin ba ainu yaƙinin bane me zai sa annabi ibrahim ya ce ya nema daga sani na sakankan cewa zuwa ainu leke ne tare ko da cewa ita martabar ilmu leke ne gaba take da martabar ainu leke ne gaba take da martabar ainu leke ne shi mai martabar ilmu leke ne ya san abu ta duk bangarorinsa mai martabar ainu leke ne ko sai dai ce ya ga abu amma don kaga abu da za a tambaye ka to ya tsawonsa yake ko ya faɗinsa yake ai ba lalle ka iya faɗa ba amma shi mai ilmul yaqini ko bai ga abun ba ya abu kaza yake zai ta asalinsa kaza ne fadinsa kaza sufofinsa kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza duk wannan ilmul yaqini ne amma kaga mai ainul yaqini duk da ya gani ba lalle ya iya fayyace wannan ba sai ta yi dai ya gani amma da za a tambaye shi to kai a tsawon kaza yake ba zai iya faɗa ba to ko ya fadinsa yake ba zai iya faɗa ba to to amsar da za a bayar a nan cewa wannan magana dangane da zati ne wato samowarsa iliminsa shi ko matsayinsa na ilmul yaqini ne wanda yake gaba yake da ainul yaqini to dangane da zati ne da sifofi liwujudiha dangane da cewa zatin Allah da sifofin Allah ai samammu ne bari ma wajibatul wujudi yanda da za a yaye tsari daga gare mu ai da mun iya ganinta da mun kai ga ganinta a cewa ba ma iya gani ba wai dan babu ita ba ne a'a dan tsare-tsare ne da suka rufe mu suka tsare mu daga ganinta amma samarwa Allah ga abubba to shi lamari ne wanda yake itibari na isna man hassahu ubangiji yana tsinka yadda wanda yake banta bisa wannan da rahama tasa ba wanda za a ce ya gan shi sai wanda ya duba da idanunsa kuma za a iya ba da amsa dai a nan fil jami'i cewa shi yana cikin ma'abuta haƙulaki ne a baki ɗayan wa'annan domin ubangiji li ahbabihil umural itibariyata yana kwatantawa masoyansa lamurra waɗanda suke itibariye wadda za ta afko yanzu a bayan Allah akwai wanda Allah ya nuna masa ya za a yi tashin alkiyama akwai wanda Allah ya nuna masa ya za a karɓi ransa akwai wanda Allah ya nuna masa ya zai ketare bisa sirade ko ya matsayinsa yake wajen hisabi duk wannan iko ne na Allah subhanahu wata'ala nufi ne na Allah keɓancewa ce ta Allah sai abin ya zamo kamar abin da ake gani a yanzu abin da kai kake gani a yanzu to haka su suke ganin wannan abin da zai zo Allah ya nuna musu shi shi yasa ba bambanci a game da haƙul yaƙini tsakanin shuhudu zati ganin zatin Allah da sifofin Allah da ayyukan Allah abin da yasa annabi Ibrahim ya nema haka dan ya samu ƙara cikar kafa dalilinsa alaƙaumihi da ya tijaji bisa mutanensa ya kafa hujja bisa mutanensa wa haza huwal atammu wannan haka ɗin ko sai ya zamo shi ya fi cika shi ya fi cika shi ya sa kaga za ga ɗaya daga cikin shehunanmu a nan garin shehu malam atiku radiyallahu ta'ala anu yake faɗa cewa to wanda yake yarayin suhidin Allah ta fuskar mushahada ai ba laifi dan ya dawo ya kuma san Allah ta fuskar istidlali eh cewa ya kai ga sanin Allah ta fuskar mushahada an yayi masa duk tsare-tsare to amma kuma ya dawo ya san tsare-tsaren da malaman tauhidi suke bi wajen kafa hujja akan samuwar Allah ko kan sufofin Allah cewa an ya hada biyun ma sai zama matsayinsa ya karu ko da yake in ma ya tsaya ga wancan na mushahadar shi sanin da ya na ma'arfar ya wadatar da shi amma in ya haɗa biyun ai karuwar matsayi ne gare shi kamar yadda za a gani a manahilu rashadi lissafin shi shi mala to kala ubangiji ya ce da shi fahuz arba'atan minat ɗaya ibrahim ka riƙi tsuntsaye guda hudu ka kama tsuntsaye guda hudu fasuruhunna ilaika nan akwai kira'o'i guda biyu akwai kira'ar bi kasar sadi sirhunna ilaika ma'ana wato sirhunna ilaika wato ka karkatar da su zuwa gare ka kai abinda zai zamo sun samu sabo da kai akwai kuma kira'a fasurhunna ilaika fasurhunna ilaika wato ka yanyanka su ka hada naman a wajenka shine waran miha da rammar akwai kira'a kuma da ramma amilhunna ilaika fassara sirhunna kenan waƙaɗihunna fassara surhunna kenan fassara surhunna kenan wa halut lahamahunna ka cuɗa namansu yadda warewa tsakanin naman wannan tsuntsun da naman wannan tsuntsun zai zamo zai wuya don yadda aka cuɗanya su aka gwama su ware shahunna ka cuɗanya gashin su yadda a iya ware gashin wannan ma da na wannan sai zamo ya rikita sun maj'al ala kulli jabal sannan kuma ka raba su gida hudu ka sanya ko a bisa kowane dutse min jibali a rika daga duwar watsin da suke garinku an ce guda hudu ne akwai ruwaya da cewa duwar watsin ma har guda bakwai ne min hunna juz'an ka sanya yanki daga naman nasu da gashin nasu sun mad'uhunna bayan duk ka gama wannan kai kiransu ya ilaika zuwa gare ka ya tinaka sa zo ma sa'ayan da gaggawa sari'an sa zo ma da gaggawa wa'alam ka tabbatar annallaha cewa ubangiji azizu mabuwayi ne la yujizuhu shay'un ba abin da yafi karfin sa ba abin da yake gaji da shi hakim gwani ne fi sunihi a cikin duk abin da yake ba za dawusan annabi ibrahim ya kama dawusi gauraka wa nasaran da kuma mikiya wa guraban da hankaka wa dikan da zakara abin da aka ce hikimar da take cikin ya zaɓi wa'annan tsuntsayen don suna da sufofi irin na mutum suna da sufofi irin na mutum shi mutum a gaba daya sufofi ne na wasu halitta daban-daban aka hada aka gwama aka mai da shi mutum shi ne ce alhikimatu hikima fi tiyari hazi doyoril arba'ati a cikin zaɓen wa'annan tsuntsayen guda hudu shibu habil insani kamancinta da mutum fa'inna fi dawusi alhuyala a wal'ujba domin shi dawus gauraka yana da takama yana da kaye da kansa wani yake ba wanda ya kai shi a kyau shi yasa ma yake buɗe gashinsa wai tun kaho yake to wa isa wa isa ai sai shi ya isa to shi ma mutum kuma haka yake ba abin da yake so illa a ce ai shi ne ya isa wafin nasir shahawatul akali wa shurbi akwai kuma sha'awar ci da sha a cikin mikiya ita kuma mikiya tsuntsu ne da ba abin da yake so illa irin a ce yana cikin ci ko yana cikin sha shi ma kuma mutum haka yake wa fil qurabil hirsu a kankaka kuma akwai tsananin kwadai shi ma mutum kuma haka yake da kwadai wa fil diki shawatun nikahi akwai sha'awar saduwa da mata a cikin zakara to shi ma mutum kuma haka yake wa zalika kullu fil insan wannan dabi'un gaba daya sai aka hada aka cusa su a cikin mutum sai aka cusa su aka a cikin mutum shi yasa malamai suke cewa duk wata dabi'a ta mutum to ta sai an samu dabbar da ta fi shi a wannan dabi'a in mutum ya ce gini ko tsari ko abin nan to sai ya zama wani ginin da zai yi bai kai irin yadda zuma ke gina amayarta ba ko yadda tururuwa take gina gidanta ba hakanan da abin da zai yi dai sai a nuna masa ga wani tsuntsu ko ga wata dabba ko ga wani kwaro wanda ya fi shi a wannan amma ake cewa abu daya shine daukakar mutum shine wanda yake ya bambanta da shi daga sauran halitta shine mai ilimi ilimi shine wayannan duk ba su da shi musamman sanin Allah subhanahu wata'ala hakikanin sanin Allah wannan sai mutum ne aka daukaka da haka to wafa'ala biha ma zukira ya aikata abin da aka faɗa da wa'annan wafa'ala bihinna ma zukira ya aikata haka da tsuntsayen nan guda hudu wa amsaka ru'usahunna indahu amma ya rike kawunan su a wajensa bayan ya kakasa su gida hudun nan ko gida bakwai ya bar kawunan a wajensa wada ahunna sannan kuma ya kiransu fata da ya rasul ajza'u ila bariha sai yanki yankin na kowane tsuntsu ya zama yana tashi ya haɗe da ɗan uwansa hatta ta kamala hatta cika sun ma aka balat ila ru'usiya sannan ta taho wajen kawunan ta taho wajen kawunan ta haɗu ta zamo tsuntsu cikakke ta zamo tsuntsu cikakke wato asa haka ya gani ilma mushahadatin ko ilma mu'ayadatin bayan dacin yana da ilmul yaƙini akan haka to مثل الذين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع